أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزة الباقي على زال الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المقسوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقراب فريد داري على الإطلاق هاتم الهاتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد والكمال والستر والاستقامة واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيخ إهدري لنا بهذا المحضر والتعدد بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه وما نذرناه في هذا الكتاب المبارك حتى تردوا إلينا في وقت إيتياج إليه الحمد لله والعبد لله يومنا زمانا شسعين دهدو واتو أسفلي نبيو جواهر المعاني إن شاء الله أولا زمانا na casa'in da hudu za mu fara fasli na biyu a cikin babin wato kamar mun shiga fasali na biyu kenan shi wannan fasali na biyu ya tara ulumul ma'arifati matuƙa da gaske wato amma duk wanda Allah ya sa ya ji wanda yake neman fahimtar me aka sa kai za mu faɗi iya abinda Allah ya sanar da mu ne gwargwadon abinda muka sani a cikin dukkan yadda Allah yake so Allah kuma ya ba mu himma ya ba mu madadi min amdadi sahibul abul faidi shehu amara tijjani akwai can baya ya yi kafa dalilai da ƙura'ani da hadisi ƙura'ani da hadisi ƙura'ani da hadisi duk kusan tambayoyin da aka masa akan abubuwa wanda suka shafi wannan yau za mu shiga akan hadisul qudsi to menene wayannan abubuwa duk gaba kiɗe min Allah ne ƙura'ani ya zo daga Allah ne subhanahu wata'ala hadisul qudsi ya zo daga Allah ne subhanahu wata'ala hadisin manzo Allah ya zo daga Allah ne amma a bakin Annabi Muhammad ake ji saboda ubangiji kuma ya karfafa shi da wama ataakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu wannan karfafa abinda Allah ya turo na hadisi manzo Allah kenan shi bambanci Ƙur'ani ya zo da wakili, Ƙur'ani ya zo da wakili, wato wakilin shine Jibrilu Alaihissalatu ya rako alƙur'ani, duk lokacin da zai kawo ƙur'ani shi aka ba aikin ya saukar da komi zuwa ga Sayyidul Wujudi, sallallahu Alaihi wasallama. Shi ne dalilin maba'in سمى أمين وما صاحبكم بمجنون سيدنا رسول الله كنا wannan yaban da Allah ya yi wa Jibrilu da mabba'in samma amin wannan shine kaman sila ko silsila na alkur'ani ubangiji ya riga ya gaskata a Jibrilu alayhi salatu wassalam ya cika abin da aka turo masa can kuma Ubangiji maɗaukakin sarki sai ya faɗa yake cewa inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun mun muka saukar da wannan alƙur'ani mu ne kuma za mu kiyaye shi shi ƙur'ani la yati al-batil min bayni yadayhi wala min halfihi tanzilun min hamidin hakimin ubangiji ya turo ya saukar an shigar tanzilun min hakimin hamidin haka ubangiji ya faɗa ma'ana ƙur'ani kenan hadisul qudsi ma haka ne domin wancan daga Allah yake wannan daga Allah yake to hadisul qudsi shi kuma ya sha bamban da wancan domin shi hadisul qudsi ba a zuwa da shi ta wajen mala'ika a Allah ne yake ba da maganarsa mubasharatan wa annabinsa to daga wannan daga zamanin annabi Allah ya daina ba da irin wannan magana to anan ne ya kamata a gane wannan yana nan ilaya ila an ya asallaha arduhu har ubangiji ya tada kasansa yana magana da wanda zai yi domin ya ce inna fi kulli ummatin muhaddasi wa in yakun fi ummati fa ummaru minhum Allah yana magana da wasu mutane a zamanin nan ya ce umar yana daga cikin su inji manzo Allah a cikin al'umma na to a cikin al'umma na to daga kan umar ya yanki ko Allah yana magana da mutane to wannan anan a babul hadisul qudsi zaka ga itisasi daga nan ne zaka ga waliye suna cewa sun ji magana min hadaratul gaiba sun ji kaza sun ji kaza kuma su bi abin su ga yadda yake haka yake ba a cika tabbatar da abin ba sai mutum ya kai ƙarfin zuciyarsa ta zamo dama inna lillahi wi'a'an fil ardi ubangiji yana da taska a bayan ƙasa wi'a inna lillahi wi'a'an Allah yana da taska a bayan ƙasa wi'a wi'a Allah fi ardihi quluba ibadihi salihina ƙwariyan Allah a bayan ƙasa shine zuciyar bayina salihai bi ma'ana su suke ɗaukan abubuwa na su suke ɗaukan abubuwa na to hadisul qudsi shi magana ce daga Allah zuwa ga bayin Allah bayin Allah kuma su sanar wa duniya ga yanda abin yake amma ba kowa ne yake samu ba kuma babu in suka faɗi abin kuma da ka ji abin ya zauna yadda yake to wanda kusan yau za mu fara magana a kansa ne saboda za ka ji yadda Allah yake cewa ina tare da kai ina tare da kai ina tare da kai ina tare da kai to ya za mu yi mu gane indiya kana tare da Allah ko Allah yana tare da kai ya za mu yi to wannan shine shautu ya ne fara sifili na biyu a kansa a cikin jawahirul ma'ani yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadul mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera al-fasl ath-thani fasli na biyu fil ahadith nabawiyya zamu yi magana ne a cikin hadisin mandala wa ulumuhu al-iktisasiyya da ilimin hadisin nabawiyya a al-iktisasiyya wanda yake keɓancacce al-mustafawiyyatun kuma zababbe a cikin me sai sai fi hadisul qudsi hadisin yana fitowa daga bakin annabi muhammadu ne amma zaka ga muhjiran anillahi ne direct manzo Allah shine reporter daga Allah direct ba jibril ne ke zuwa wajen annabi ya faɗa masa ba a'a direct Allah ne yake magana da annabi muhammadu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa li waqatun ma Allah ina da lokaci tsakanina da ubangiji na eh mala'ika dan kusancin sa bai san me muke ba annabi dan isan sa a manzanci bai san me muke ba Allah wa innahu latulqa al ashya ana tura masa abubuwa yana gamawa da abubuwa daban-daban to anan hadisul qudsi shi ba a sallah da shi kamar yadda wancan wanda aka turo mala'ika da wakilin mala'ika mala'ika ya zo ya rako ƙur'ani shi ana sallah da shi ga shi dukkansu daga Allah ne amma kuma ba za a yi sallah da hadisul qudsi ba amma za a yi sallah da nassin ƙur'ani kuma tsakanin hadisi da kudusi da nassin qur'ani duka daga Allah suke to amma maganansu daban-daban ne maganansu daban-daban ne kowanne karfinsa daban nassin qur'ani haskensa ya fi hadisul qudsi hadisul qudsi haskensa ya fi hadisin nabawiyya hadisin nabawiyya haskensa shi kuma ya kullu kullu yarju ila Allah subhanahu wataala duk daga Allah ne amma an fito da shi daga wurare daban-daban shi yasa ake kira suna daban-daban kuma da mataki daban-daban mubiran anillahi ta'ala fi hadisul qudsi yaqulu lahu subhanahu wataala Ubangiji yana cewa, Ana inda zanne abdibi, ana inda zanne abdibi, duk yadda bawa na yake zatona, to ni ma ina zaton shi haka. Ma'ana, idan ka zance Allah, ana inda zanne abdibi wa ana ma'ahu, iza zakara ne kuma. Ana inda zanne abdibi idan bawa na ya zace ni ina nan to ina nan din idan Allah ya zace ni ni mutumin kirki ne haka zai gani idan Allah ya zace ni ni mugu ne haka za mu gamu eh duk inda kai zaton Allah haka za ku gamu da Allah eh mu kuwa tunaninmu za mu gamu da Allah gafurur rahimun ne ɗaya babu mugunta tsakani to amma duk wanda yake ganin cewa yanda ka zaci shi haka za ka gan shi wa ana ma ahu idza zakkarani duk lokacin da kace la ilaha illallah ko yaro ne yace la ilaha illallah to Allah sai ya kira shi yace zakarani fulanun wane ya ambace ni eh to shi ma sai kira wannan mutumin da ya kira shi kamar yanzu yadda muke cikin jama'a yadda na kira haka to ubangiji zai kira sunana a cikin mala'iku har mala'iku su san waye mutum yawan kiranka Allah yawan saninka kuma a cikin mala'iku in kai kai kadai zai faɗa maka fa yin zakarani fi nafsihi idan ka kira ni kai kadai yanzu na kira shi ne kadai kamar su uku a zuciya na to shi ma haka zai kira ni daga shi sai shi ba wanda zai sani wayan fayin zakara ni fi nafsi zakartu fi nafsi wayan zakara ni fi mala'in idan na ce la ilaha illallah duk lokacin da kake son kai magana da Allah to ka ce la ilaha illallah to kana magana da Allah ne e kuma shi kuma Allah ba a kiransa a ce an same shi ya yi engage ko waiting call a duk duniya in za ku kira shi a lokacin zai amsa muku ikira ku saboda ijazi ka gane shi ubangiji ba kaman mutum ba ne yawa ba kaman kuma halitta ba ne a shi ubangiji haka yake yadda yake yadda yake kiran وإن ذكرني في ملئ ذكرت في ملئ خيرا منه idan ka ambace shi a cikin jama'a zai ambace ka cikin jama'a taron da ta fita ka wa man taqarraba ilayhi shibran duk wanda ya ce inni zahibun ila rabbi kai yunkura zaka yi aikin alheri ya maka isti'ara ne wanda ya tashi shibran kaman takin hannu haka kana son ka matso wajen Allah haka kana neman ka samu kusanci da rabbul izzati wa mata qarraba ilayhi shibran duk wanda ya nemi kusanci gare ni koda kaman taki guda taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan nemi kusanci da shi zira'i guda fiye da shibr fiye da fiye da kamun hannu haka zira'i wa in taqarraba ilayhi zira'an idan ka nemi kusanci da Allah zira'i ma'ana takunka ya fi shibran ta ƙarrabtu ilaihi ba'an ni kuma zan kusance ka fiye da buduwa ba'an kenan haka buduwan hannu kai ka zo nan ka matso kamar haka to ubangiji kuma zai zo maka kamar haka ba wai Allah yana tashi ne daga wani guri ya zo ba ba haka bane amma yaya za ka yi ka fahimci abin da Allah yake nufi da haka sai maka misali irin rayuwarka da yadda kake da haka Allah zai maka kwatance yadda kai za ka gane da irin rayuwarka amma ubangiji ba wai yana wani guri ne ya taƙilu min makanin ila makani ta'ala ta'ala Allahu an dalika ulwar kabira amma mu a kwatance yanzu yaro yana zuwa maka yana maka oyoyo ai takunsa ba irin takunka bane saboda muna kai in za ka yi takunka ai yana ninka nashi saboda ka yi saurin a haɗu to kamar misali kadarta shi kamar haka amma kai muntakilun min ila ne amma ubangiji layin tekilu baya tashi daga wani guri a ce yanzu ya ban nan saboda haka ya dawo nan kenan daga nan kuma ya dawo nan to kenan nan ba Allah a shi Allah ba haka yake ba shi Allah ko ina yana nan ne e ko ina yana nan la yake ilu ila min makanin ila makanin akhara na'am wayin ta wayin atani yamshi idan ka zo mun kana tafiya a taitu har walatan ubangiji ce sai in gamu da kai kaman a guje eh mai tafiya da mai gudu ai saurinsu ba ɗaya bane ma'ana abinda Allah yake nufi zan karɓe ka fiye da yadda ka neme ni zan karɓe ka fiye da yadda ka neme ni wa qad sa'atu an ma'ana hadha al-hadith al-karim sayyidi ali al-harazmi al-burda rahimahullah wa anfa'ana Allah bi muhabbatihi wa qurbihi wa ma'rifatihi wa i'tiqadihi fi dhati Allah wa hadratu rasulillah wa shaykh tijani wa fana'ihi Allah mana tausiri da wannan matsayi mu maka sanar da mu. Allah irin wayannan bayan Allah da ya kawo wayannan abubuwan sai ce to shikenan hadisi ne gashi ya nuna maka ko ko ina akwai Allah. Wannan hadisin. Eh eh ana inda zanna abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خيرا من ملئه ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة بخاري رواه حديث في كتاب التوحيد شنو باب قوله تعالى ويحذركم الله نفسه to tun da an tare wannan ulumu to bari mu ji ya shau tijari zai fito da ilimin ya zai fito da shi a cikin wannan ya za a gane me ake nufi da kai shin mutum yana iya saduwa da Allah a kowane lokaci ko kuma a'a yaya abubuwan suke to anan ne za mu ji karatun shi ne ce na tambaye shehu tijani radiyallahu ta'ala akan ma'anan wannan hadisi mai girma wa ma ومن ɗawa alaihim sirril animi da abin da ya tare na daga wannan sirri gamamme ta ajaba radiyallahu ta'ala anhu sai shehu tijani amsa bi kauli ma'anahu ma'anansa annal indiyati huna abin da ake nufi da indi indi anan hiya min ilaqatil kinayatil ilahiyya kinaya ce ta ubangiji kinaya ce ta ubangiji akwai gurin da ba Allah babu gurin da ba Allah saboda haka amma an kawo shi ne a matsayin kinaya shi kinaya ana kawo abu ne a dangana maka dan ka gane kawai gashi nan kusa da kai dan ka gane wa zalika ilmun itassad bihi rusulu wannan indiya ilimi ne wanda annabawa ne aka keɓance su da shi kawai yani ilmin kinayatul ilahiyya shine ilimin kinaya na ubangiji wa fi ilmin kinayati a cikin ilimin kinaya waqa'at ala ala alhaqi wato ilimin kinaya wanda ya abku akan ubangiji ibaratun istahalla zahiriha wanda ya saukar da zahirinsa min nuzulin me ake nufi da kinaya kamar nazala rabbuna Ubangiji yanzu rabbuna Ubangiji yana sauka a cikin dare, kaga yana sauka, in aka ce sauka kinaya ce annabawa sun fahimci abin da ake nufi su kuma aka ba su dama amma kinaya ce ta ilimin ubangiji in an ce ya sauka saman duniya to kenan ya bar wani guri fa kenan can za a neme shi baya da ya bar gurin a lokacin ya zo wani guri kenan to wannan yaya kinayen yake shi ne ce wannan ilimi ne wanda Allah ya keɓantar wa annabawa su kadai indiya indiya kaga annuzulu waddunwi wattadalli walma'iya wal'indiya walmaji'u wadzaki wal'uzubu wannan duka baki da ana istiyarar su amma siffa ce ta mutum siffa ne na mutum amma ana cewa ubangiji ya matso sun madana fata dalla ka gani da ya matsa sai shi ma ya matso don kuwa na matsa ka matso ai ka tashi a wani guri ne shi kuma baya haizi ubangiji baya lulluɓa balle ya zauna a gurin da ba ba balle kuma ya matso ya tashi daga wannan gurin ya dawo nan nan ya bar shi ya buɗu nan kuma ya danne babu ta'ala an zalika wata dali da kusanta da na fata dalla wal maqiyatu inna allaha ma'as sabirina wal indiya kamar yadda ya faɗa nan wal maji'u in ka zo in zo wa bahak ubangiji yana dariya wal ajabu mamaki ubangiji yayi mamaki duk gashi ana faɗa to me ake nufi da su duk wayannan guda takwas din ana kawo su ne ala wajhil misali من عند الكناية واضح هذه كثيرة في الشرع suna da misaloli da yawa ya kawo takwas da misalin su a cikin shari'a wa zawahiruha zahiranta mustahilatun alal haqqi duk sun koru ga Allah eh duk sun koru ga Allah domin duk wannan siffa na mahalukun ne lal khaliqu to amma Allah ya kawo ce ajaba rabbuna bai ka rabbuna ubangiji yana dariya idan ya ga ana ga wannan bai shiga musulunci ba ya kashe wannan ya shiga musulunci ya kashe wannan wannan ya shiga aljanna shi kuma ya zo daga baya ya shiga ya shiga aljanna to lokacin da ake mu'arakan su ba san kansu ba shi ya san wannan dan aljanna ne wannan dan aljanna ne saboda haka bai ka rabbuna eh ubangiji ko a ce ubangiji yana lallaha afraha Ubangiji yana farin ciki. Eh, to Ubangiji yana farin ciki. Ma'ana duk ana nuna maka isti'ara ne kinaya ce ilahiya. Kinaya ce ilahiya. Subhanahu wataala inna illa anna tilkal ibarat wannan ibara waqi'atun min al-rusul ta auku ne ga manzanni ma'anin gaibiyatun ma'ani ne na gaiba la tu'rafu haqa'iqiha ba a sanin ainihin me ake nufi fi haƙƙin haƙƙi cikin haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala wa abbaru anha sun mata ibrabi kun da kunni abbaru lil khalqi kuma an yi masa ibra wajen halitta faman kana min as-siddiqina wanda ya zama daga cikin siddiqai a rufe ma'ani tilkal alfaz zai fahimci wayannan ma'anonin wannan lafazai amma bayan haka ba za ka iya ganewa ba domin ar-rusulu as-siddiqiyuna wa rusulu sune suke fahimtar me ake nufi da wannan kalma wato ma'ana in kana son zaman lafiya in ka ji ka yi shiru ka yarda ka gane abin da ake nufi shikenan domin akwai abubuwan da kwakwalwa ka ba ta da fayil din balle a buɗe ta balle ka fara gane wani abu ba ta da wannan fayil ne gabaki ɗaya saboda iya ƙwaƙwalwar mutum ai an san adadin abin da Allah yake zubawa a ciki ana sanin irin abin da Allah yake ceɗe akwai abubuwan da la ya fi bali baya baya yiwuwa ka gane ba ka ji a kunne ba ka gani da ido kawai naka taslimi sallamawa to wannan gona ne na sallamawa amma ka ce sai ka ji ka gane yaya abin yake to wannan ba za ka iya gane ba ma'anan su kenan wa man lam yakun minhum wanda bai zama daga cikin siddiqai ba la ya'lamu min shay'an ba abin da zai sani wa min jumlatiha al-indiya a cikin jumlanta da yace indi ana inda zannu abdi bi ina gurin da bawa ke zato na fal indiya irtazatul hululu to ai abin da zaka koma in ka tabbatar da cewa ba zai yi ba saboda shi indiya ina ina ana inda ina wajen kaza irtazatul hululu ma abu fil makani kamar Allah ya sauka wani guri wannan kuma ba wani guri na je nan yanzu kana ina ina makaranta yanzu kana ina ina masallaci yanzu kana ina na fita kamar haka ina wajen wani kaga in kana wajen wani ke da baka can to indi indiya kenan to kuma wannan yana daidai da hululi hululu kuma barna ne wala tasili mazhabun nasara aw man yud'a ila hululun sara وذلك قول باتحاد نهيلة أهل الزي والإلحاد wannan barna ne kuskure ne a cikin baya cikin wannan mazhaban nasara ne shine Allah ya sauka annabi Isa sai ya zamo shi shine hululi hmm li'anna al-abda domin shi bawa fi makanin mustaqirun yana guri mai yiwa wa zalika musayyirun ala Allah ta'ala in aka ce yana waje kaza ne sai ya koru ga Allah ce Allah yana waje kaza ya sayyidu alayhi hulul fi amkinatin ya koru ga Allah a ce yana waje kaza wal huruj ana kuma fita daga guri ya koma wani guri ya koru ga Allah wa ma'anar indiya ha huna abin da ake nufi da indiya a nan is'afu lil abd yanda Allah yake tausasawa bawa is'afu lil abdi yanda Allah yake tausasawa bawa yanda Allah yake saurarawa bawa yanda Allah yake jin tausayin bawa da sauransu dai bidalabi iji ma zanna bihi ka zace shi cikin abin da kake ganin zai yi sai kaga yayi ka kuwa yana nan da annahu sami'un basirun mai ji ne kuma mai gani ne saboda haka ya ji ya ganin kenan ko amma zanna bi rabbi khairan idan kai zaton Allah ba zai maka haka ba kai zaton zaka gamu da alhairi wajen ubangiji man zanna bi rabbihi khairan idan kai zaton alhairi ga wanka da ubangijinka wajada min rabbihi khairan to mutum kuma zai samu alhairi tsakaninsa da ubangijinsa duk lokacin da kai zaton Allah zaka same shi da alheri to kuma zaka ga Allah cikin alheri wa man zanna bihi ghayra zalika idan kai zaton ba za ka samu alhairi tsakaninka da ubangijinka ba wal iyaz billahi wajada minhu ghayra zalika abinda ba ka zaton shi za ku gamu ai abinda ka zaton in Allah baka yi zaton alheri ba haka zaka ganshi qalatul julud lil mushrikina jukkuna suna faɗa wa mushrikai shine ina shaidat alaihi bayna yadillah jiki zai faɗa wa mushrikai lokacin da aka shaida a gaban rabbul izzati hina qala lil mushrikin li juludihim lokacin da mushrikai suka faɗa wa jukkunan su liman shahidtum alaina kasan al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibuna baki baya bada labari ranar tashin kiyama a gabbanka ne jukkunanka ne zai baka labarin zai bada labarin komi an rike wannan ya gama aikinsa saboda makareci ne to can an zo an gama jiki kafa ya ce da ni aka je ido ya ce na gani kunne ya ce na ji hannu ya ce na taba kafa ya ce na taba duk abin da kai ya to wannan to in aka bayar kafirai su ce lima shahidtum alaina ya za ku ba da wannan labarin eh ai ba a magana da baki a babu an rufe eh qalatul juludu sai jikin su ce musu fil jawabi an dakana Allahu allazi an daka kulli shay'in wa yake sa magana ya sa jamidi yayi magana shine Allah saboda haka Allah ne yake magana shi shi ya sa mana furshi furci an dakana Allahu allazi an daka kulli shay'in wanda ya sa komai yake magana shi ya sa mu yi magana shine Allah walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'maluna su azadan su suna ganin za su baibaye Allah ne bai san abin da ake yi ba babu abin da zaka yi wanda Allah bai sani ba walakin zanantum zatan su anna Allah la ya'lamu bai san abubuwa masu yawa ba mimma ta'maluna abin da suke aikatawa wa zalikum wannan zannukum zatan ku ne allazi zanantum bi rabbikum wanda ku kai zato wa Ubangijin ku kuna zaton Ubangiji bai san komai ba a babu abin da Allah bai sani babu abin da Allah bai sani ba eh duk jikin ka shaida ne eh duk jikin ka shaida ne duk abin da zaka yi jikin ka gaba ko ka duk gaba kide shaidu shaidodi ne su za su ba da labari ranar tashin kiyama eh kana ji kana gari gaga sai dai hawaye kenan eh domin bayan da kai ka hana kuma za a da ku Allah ya kiyaye. Wa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya faɗa kaga indiya ta tabbata kenan. To amma kai me kai amfani da indiya a nan gurin me ya zaton ka da ubangijinka wannan sun yi zaton suna iskancin su ne suna zaton Allah bai san komai ba tunda sun buye sun yi wanda ya san Allah ya sani fa ai kaga san ho ma yana tare da shi wasfil munafiqin cikin siffan munafikai yazunnuna billahi ghayral haqqi zannal jahiliyyati suna zato wajen ubangiji zannal haqqi yazunnuna billahi ghayral haqqi suna yin zato amma ba ta gaskiya ba irin zaton nan na jahiliya zakara fi zannihim Allah ya ambace su ne irin na zargi zammu وورد في بعض الأحبار يازوج كمان الأحبار أن الله سبحانه وتعالى وبنجدي يوقف العبد زي سيد باوا بين يديه gaba gare shi sai qul lahu ubangiji ya ce masa mallazi jara'aka ala ma'asiyati me ka dogara da shi wani irin taurin kai ne wani irin jarinta ce irin taka na hana abu kai don ka saɓe ni. Hatta halatta amri abinda na ce kar a yi kai, au mimma haza ma'ana ko kuma ya zo da wannan shine ma'anan wannan abu ma'anan hadisin kamar haka. Sai ƙulul abdu sai Ubangiji ya ce, bawan sai ce, Rabbi Ubangiji na zanantu annaka tagfiru li nayi amma ina zaton zaka mun gafara ne sai ya gafiru lahu sai ubangiji kuma ya gafarta masa li husni zanni dan kyakkyawan zaton sa kaga indiya ta tabbata kenan sai ya gafiru li husni zanni wa qarruya anna hadin aksamu wa kanat halatuhu ma'rufa an san halinsa qala ba'd bar'ahu fi an-nawmi wani ya faɗa daga cikin wanda ya gashi cikin bacci wasu alahu ya tambaye shi ana ganin mutum cikin bacci kuma a tambaye shi abin da ya yi faƙale aka ce ma fa'alallahu bihi me Allah ya aikata masa faƙale ya ce gafarali kuma an san kaman ba mutumin kirki ba ne sai ce gafarali Allah ya gafarta mu ƙala ya ce kultu lahu bi ma za da me Allah ya gafarta ma yace kala kala bi subhanahu wata'ala ubangiji ya gaya mu fa'alta wa fa'alta wa fa'alta ka aikata kai kaza kai kaza kala yace qultu ilahi yace sai yace ubangiji na ma bi hadha hudistu anka ni ba bani labarin ka kai mai haka kake ba kada yace wa bi ma za hudistu anni me aka baka labari a kaina kala ya ce, Ƙultu sai na ce, Haddas ni fulanin, an fulanin, wadda kan riwaya ta ilan nabi, wani ya ban labari, wani ya ban labari sai da ya kai riwayan zuwa ga dangana ga annabi Muhammadu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu, Ubangiji ya ce, Inna Allah ya sahayi min zi shaibatin fil Islam an yi azibahu. Ubangiji yana jin kunyan mutumin da ya furfura a cikin musulunci Allah ya zabtar da shi. aw ma ma'anahu haza ko hadisin yana kama da wannan kada yace fa kada yace sadaka fulanun wa fulanun wani yadda ya faɗa maka ya ji daga wani gaskiya ne wanda karar riwaya ce ubangiji ya karanta riwaya su makalali sannan sai ya ce mu izhab faqad gafartu laka to je kan na gafarta maka wato husnul zanni e ana inda zanna abdi bi wa ana ma'ahu kenan in zananta bi hairan fa hairan in kai zaton alhairi to alhairi ne in kai zaton sharri to za a gamu Allah ke yi wa ana husnul zanni billahi wannan shine husnul zanni billahi ta'ala faman zanna bi khairan amalahu bi khairi amalana Allah bi husnul zanni nabi Allah ya mana haka ومن ظن به شرا آمنه بظنه الله يكيم فمن ظن بالله أن ليس منه إلا العقوبة duk wanda yake zaton aka gamu da Allah kawai an gamu kawai wuta masu turawa a kai wutan nan eh wal azab da azab amalahu Allah bi zalika Allah zai musu mu'amala da yadda suke zaton Allah da haka wa man zanna bil afwa wanda ya yi zaton Allah da rangwami amalahu Allah bi zalika Allahumma ja'alna mimman nazunnuhu bil afwi ila ruju'ina ilayhi wannan zato na alhairi yadda yake ba da ma'ana da yawa akwai Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana mu duk wanda muke gani duk wanda Allah ba shi tsarikan tijjariya to an gama ba shi alherin duniya da lahira kana musulunci ka ƙara da wa'innan ayyukan da ake yi don neman yardan Allah domin ai duk abin da ake karanta ake yi salatu annabi istighfari ai duk neman yarda ne a wajen ubangiji sai aka ce za a yi maka kaza za a yi maka kaza husnul zanni ka sai ka karba akan za a yi maka ai imani eh imani ne sa ka karba akan eh Allah zai iya maka haka to wannan abun Shehu Ibrahim ya faɗa ko ne sarki fajiri ne bi kulli ma'ana al-fujuri duk abin da ake nufi a zari yayi wannan magana a babban dodo yace sarkin fajiri ne bi kulli ma'ana al-fujuri kowa ya san shi da irin wannan fujure sai ya auri mata amma ba aure a tsakaninsu kuma da matar amma ya aure ta bi ma'ana idan ka auri mata sai aka samu akwai nasban da zai hana aure ana cewa fusiyar nika kuma ba a ce masa zina ba zina ba ne eh kawai an auri matar da ba aure a tsakani ba a ce masa zina saboda ko an aihu ba za a ce wa yaron dan zina ba aiki ko da za a bata dai amma na farko ba za a za a koma da shi babin shubuha ne eh amma ba za a sashi a ciki ba eh saboda kubutar uzurkul hududa bishufati to shikenan da aka yi haka sai sarkin ya mutu bayan ya mutu faru iya fil manami annahu fil janna sai a ganshi shi ru'uya din nan wanda suke kore ru'uya ba su san karfin sa bane annabta da ru'uya ya fara annabta da ru'uya ya fara domin shi ru'uya kashi arba'in ne da shirin daga annabta ɗaya daga cikin kashi arba'in da shirin ne na annabta yana yana da ƙarfi ɗaya daga cikin arba'in da shida na annabta saboda yana buɗe abubuwa ai alamun naumi wani alam ce daban ai ba wannan alam ɗin ba ne ba wannan alam da kake ciki ba ai fita ake aje wani guri ba ka ganin abubuwan mamaki da mutum yake a gurin wannan aka ce yi shi nan ba zai yi ba kana tashi sama duk tsalle ɗayan kai sha'awa kawai sai ka ganka ciyar ka tashi ka fi komai gudu to ka yi mana in ka dawo ai za ka gane ba wannan alam ɗin ba ne wani alam ka je yawo ai to abin da yake faruwa idan mutum ya fahimci alamun nauni da irin hukuncin da ke cikin alam ɗin ba irin wannan hukuncin alam ɗin da muke ciki ba an canza shi to in aka gani wanda suke ƙaryata ru'uya ba gaskiya ba ne su dawo su duk karatu sosai za su gane kujera ne mai zaman kansa in ka ga mutum ya mutu in ka gan shi a mafarki ya ce gafara li rabbi da gaske ne in ka je ce maka ina cikin bala'i da gaske ne ku taimake ni eh da gaske ne eh ka gani to ka gani wannan haka ne wannan haka ne wannan haka ne wannan haka ne gwargwadon mutum ne da gwargwadon aikinka da Allah gwargwadon kuma mu'amalarka za a yi mu'amala da kai to in aka ga mutum in ya faɗa maka wani abu daga can can ba a ƙarya ba irin wannan alam da bane duk abin da ya faɗa maka haka abu to shikenan sai aka gan shi sai aka ce ma gafara Allah laka da me Allah ya gafarta maka yace saboda na aure yar dariƙa kaga auren babu sannan kuma ita kuma mai wasa ne sun masumma ne ranar da ta ga dama ne ta yi ranar da ba ta ga dama ba ta ta yi abin gata nan dai irin yan ganin daman nan ita ba ta kare ta ba kuma gaskatawan ya zama haka wannan shi Ibrahim ya faɗa a filin babban dodo a Zaria 1972 to kaga abinda mutum zai iya ganewa duk barnansa an gafarta masa kuma ga auren fa ba aure ne mustaƙimi ba sannan kuma ga wasanta kuma ga shi azzalimi ne amma an gafarta masa saboda ya taɓa wanda take da alfarma a wajen Allah saboda wannan ahadi to ya tsaye ai kaga ba ɗaya bane to irin wayannan saboda haka idan ka koma irin wa'annan babobin za ka gane abubuwa da yawa. Ali sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya ce, Biyu sa'alawul a arabiyu, lokacin wani balarabin ƙauye zai tambaye manzo Allah, sai ya ce, Man yalil hisabul halqi yawmul qiyamati. Ya Rasulullahi, waye zai jibanci labarin tashin kiyaman nan? Ya tambaye manzo Allah, kala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa Allah Allah yani Allah zai tawalla da hisabul halik yawmal qiyama kana nufin Allah ne da kansa zai yi hisabi ran tashin kiyama qala lahu al-arabi bi zati qala hu bi zati shi din da kansa yace eh bi zati fa bai kal arabi sai wal arabin kawai sai tun tsere da dariya eh shadidan yayi dariya fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace mimma da hikta ya arabiyun akan me kake dariya qala al arabi sai ce innal karima idza hasaba samaa wa idza qaddara ufiya fa sakata sallallahu alaihi wasallam ce shi mai girma in dai zai maka hisabi to zai maka rabbani wai za kaddara in wani abu ya rufe zai yafe maka manzo Allah sai shiru wata raka kuma wasu ne gani ya bashi tare da kyakkyawan da sansa wallam wallam ya za'aju ano bai kore shi bai yi masa tsawa akan haka ba a wani ruwaya ma ya ce wallahi fakihal a araji wannan balarabin ya fahimci Allah to kaga sukutin sama ai karatu ne eh me yasa bai hana shi ba shi manzo Allah ba a zuwa da barna gaban shi shiru to me yasa bai hana ba summa inna husnul zan sannan husnul zan billahi ta'ala wa in kana sahibu munhanikan ko da ma'abucin abin yana cikin kutsawa cikin sabansa ne wa kana zalika gaziratu qalbi wato rinjayen zuciya ne ake sa wannan haka ko ya fi duhu zalika ma Allah ta'ala abin da zai ba shi fa'ida ya zamo kasan annadamatu taubatun annadamatu taubatun duk lokacin da ka yi wani abu ka ji abin bai yi ba cikin zuciyarka kai nadama to shi sunan shi tuba yanzu yanda mashayin giya zai sha ruwa kansa tsaye ko a masallaci ya ce a kawo masa zai iya cewa ka masa giya cikin masallaci ya san ba gaskiya ba amma yana cikin masallaci zai ce a kama ruwa a gaban kowa saboda ya san tsantsan halal ne daga Allah to tsoron ya ce a kamar giya a cikin masallacin wannan tsoron shi kansa imani eh iya nan kawai shi ma imani ne amma zai iya cewa kamar ruwa to zai iya cewa kamar giya to rashin iya faɗan a cikin masallacin imani ne tunda yanzu an ce masu shan giyan ai wasu suna dura wa buta ma ko to amma ai ka ji ko ba kuma suna maka akwai akwai imani an ce kuma akwai masu shan wiwi shayi ake dafa ana dafa musu shayi da shi eh har malamai ma an ce suna sha wai tana sa fasaha eh ai mata ai yanzu sun zama yan wiwi sosai eh Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wala ya khariju sunu zannu billahi batilan ba za ka ce ayi zantansa da Allah barna ne a dan yana zaton kawai Allah zai mar kaza yayi kaza kai kuma awa a kashi wa kai a bar Allah lakin fi bisati shar'i turadu al shari'a za a kore shi an zalika daga wannan wai zajiru ila al khawfi a mai da shi wajen tsoro min Allah wajen Allah wata khawfi da tsoratarwa wai sammuna haqiqatuhu haqiqatu kuma za ce igtiraran billahi rudi ne wajen Allah to abun nawasi ash-sha'ir al-mashhuri wannan na dade ina muku wannan baitocin ya rabbi in azma zunubi kasaratun fa laqad alimtu bi anna afawka azam shi abun nawasi din nan shine zato wanda yace da'il masajid wal ubada sakinuha wa zahabna nahwa al-hammar yasqina ما قال ربك ويل للذي سكروا بل قال ربك ويل للمسلين masu zama a masallaci irin su Allah rama ya ce ku bar zama a masallaci masu zama wajen bauta ku bar zama a wajen bauta daila masajida wal ubada sakinuha ku dai ina zama kawai ku bari wa zahabbina na wal hammara ku zo mu je gidan titi mu sha giya wa zabdina na hawal hammara ya tsina mu je wajen shagiya kawai mu shagiya mu more ma kala rabu ka wai lullun lalli shakaru Allah bai taba cewa azaba ya tabbata ga wanda ya maye ba amma bal kala rabu ka wai lullun musallina amma Allah ya ce azaba ya tabbata ga masallata رأيت الذي يكذب في الدين فذلك الذي يدعو للشيء ولا يرد على طعام المسكين فويل للمسلمين abin da yake nufi kenan to amma me ya ƙarshe amma da ya ce fa wajen musallina sai ta aito Allah ya ce amma bai ce wajen lalji sakaru ba Allah ya ji kan malam namu malam shayu ya ce idan Allah ya hana dukan mata ai bai hana kayi ba to irin wannan ka san dan adam ko ta ko ina Allah ya tara nan sai ka fito ta nan to irin haka to shine wato ما قال ربك ويل للذي سكروا بل قال ربك ويل للمسلين sai ce a'a ga magana gaskiya amma kuma barna ce to shine sai aka je aka kamo abun nawasi aka kawo shi wajen halifan zamanin ce kai ka faɗi wannan kalma ya ce shi ya faɗa sai ce amar bulala wannan kalma ce ta fasikanci ta a'a ranka daɗe to me na yi na kuskure a cikin nan sai ce ba kai kai wannan baitocin ba zai ilmi saji da wani ba da saki na ya ce ni na yi ya ce to a kan wannan zama hukunci ya ce to ai ubangiji ya ce wa shu'ara ya tuba umul gawun ai mawaƙa wawaye ne suke bin su a tattalin gawi kai kana daga cikin wawaye ne ranka daɗe ya ce kana to ba doge shi ba sai aka sake shi to ranar da ya mutu ko sai aka ga wannan baitin a ƙarƙashin matashinsa kaga kaga an turo shi irin aikinsa kenan a wancan aikin ya ja shi saboda haka ba a son kai koyi da mutum cikin sabo sai ya fita kai ka fada eh sai ya fita kai ka fada wajen shan yasa mai shan giya ba zai baka kuɗi ba amma zai saya maka ko nawa ne ku sha tare idan a mutu tare amma ba zai baka ba haka mazinaci ba zai baka kuɗi a hannu ba amma zai biya ma kuɗin karuwa kai kuma kana ganin ka ci banza to bala'i mutum ya fada sai shi mai wannan aikin shi sai ya tuba ya jika da kalmar shahada kai kuma ka zo kana neman kwatar kanka sam ka kasa shi yasa wallahi duk wanda ya saɗi Allah yana dariya billahi alazimi sai yayi kuka wallahi duk wanda ya saɗi Allah yana dariya sai yayi kuka nan ne sharaɗin in ka ka saba wa Allah ka ji zuciyarka bata karaya ba to ka fara tsoro mutum ya fara tafiya kenan eh matsala ta zo ka saba wa Allah baka karaya ba baka ji wani abu na damuwa cikin zuciyarka ba to a yan fara shiga garari kenan to daga haka mutum sai ya mai da sabon Allah ya zamo haram eh kamar an kamar ta bai ubangiji me yasa Allah ka musu haka sai ai sun mai da abin ne me Allah ke cewa a cikin alkurani Allah maɗaukakin sarki ya kawo irin wannan a cikin alkur'ani ya rike kayansa amma ya zo zan dawo da shi insha Allah eh yana cewa wa kana hatu ma'rufan qala ba'd salihina wasu daga cikin sadaya suka ce ra'aytu fi nawi ba'da mauti na gan shi a cikin bacci bayan ya rasu shi abun nawas fi halin hasanatin mahmudatin hali mai kyau kuma tabarkalla ta mata ƙala sai ce kultu lau sai nace masa ma fa Allah bika ya ku kai da Allah ƙala yace gafara ya gafarta mu kultu lau ya nace bi maza da me Allah ya gafarta mu ƙala yace bi abiyatin kultu ha inda mauti waɗansu baitoci inda na faɗa kafin mutuwata ƙala yace kultu lau ma iya to ya take ƙala yace ƙala liya inda ra'asitul wisada ce tana nan a kan a wajen wisada wannan matashi na a wajen kaina kada ce fa ta ce ila sai na zo gurin fa wajatu arba'atu abyatin sai na same ta baiti guda hudu ce shine ya rabbi in azma zunubi kasaratan falaqad alimtu bi anna afawka azamu ad'uka rabbi kama amarta tadarru kama amarta tadarruan fa idza radat ridattu yadi faman za yurhamu in kana la yarjuka illa musin faman alladhi yarjul musii'ul mujrim mali ilayka wasilatun illa raja wa jamil zanni thumma innani muslimun ya rabbi ubangiji na in azmat zunubi kasaratan idan zunubi na ya zamo mai girma ne mai yawa falakad alimtu bi anna afauka azamu to na san rangwamin ka yafi zunubi na girma shi harshen da zaka yi tazallulan ibtihalan wa tasarru'an wa tazallulan shi ake nema a wajen Allah amma gatsi ka faɗi abin da ka ga dama ai kowa duniya ne in ka faɗi abin da ka ga dama duk mutumin da bai iya magana ba ai ba kaiwa bai baya kaiwa kawai abin da ya zo ka taba aba aba aba ai ana neman adabul lisani eh adabul lisani ya kai kaza na yin duk abin da za a yi ya ya ai ai mutum ba zai ai ai ai harshen ƙasa ko mata mai harshe haka in ka lura yana shan wahala da ita a gida tana shan wahala ta ba da wahala ita ma ta sha wahala eh in dai harshe ba zai ƙasa ba ba yi da ladabi to koya ake yi kuma a roƙi Allah ya sassauta shi amma magana yadda ta zo kawai ka sake wa kowa a ai wani gurin kafin ka ankara kawai sai dai ka ji ka ta mahaukacin na ce sama da shi eh ko eh a ce sama da shi to har wajen Allah ma sama da kai da yi ada'uka rabbi ubangiji ina kiranka kama amarta kaman yadda ka umarce ne ta daru'an da kaskantar da kai kaga harshen yayi kasa fa idza radattu yadi idan yadda na daga hannuna Allah ka mayar da hannun kace baka yadda ba fa man za yi ramu to waye zai mun rahama eh in kana la yarjuka illa musirun in dai ba wanda zai kaunace ka sai mai kyautatawa mai munanawa ba zai kaunace ka ba fa man allazi yarju musiul mujrim to waye kuma zai karbi mai munanawa mai mai rawan kai mai mai munanawa mai mai zunubi babu mai kyau duk gida ana karɓarsa duk wanda ya zama mummuna ne gudunsa yake yace to in kana layar tuka illa musinun in dai sai mai kyautatawa ne kawai zai zai kaunace ka to fa man alladhi yarju musiul mujrim shi kuma musiun mai munanawa mujrimun mai mai zunubi waye ne karbe shi bai da kuma koma kenan ma'ana Allah kai ne zai da wajenka mali ilayka wasilatun illa raja ni ban da wani makama sai dai ina da kauna a gare ka waje ni zanni ni kuma dukkan kyakkyawan tunani na inna ni musulmi ni kuma na ganin ni musulmi ne da shi ya kamar gafara da shi ya kamar gafara to daga nan ne in ka lura da maganganun addu'o'in bayin Allah zaka gane wannan Allah zai karba saboda tawadu'unsa ta tarwi eh shi Allah ya san ku yi gaba da gaba ne kai ka isa shi ya isa a ba zai ba kai ka isa shi ya isa a ba za da wani lafiya ba eh za a mutu ai ko a yana ba ai duk wannan kalmar in dai ba za a sassauta ba in dai za ka yi abin da kai kanka a tsaye afuwa yana da wahala wajen mutum ya dinga shan wahala kenan gafarar lahu lahu bihinna da wannan Allah ya masa gafara wa bin jumlati a jumla dai falma falmu'awwalu alaihi abinda ake son a yi maka ta'wili fi bisadin ta hakiki abinda yake shimfiɗa ne na hakika anna mallaki Allah duk wanda ya gamu da Allah ya hasuna zanni bihi bil afwi an zunubihi yana zaton cewa in ya gamu da Allah Allah zai masa rangwami akan zunubinsa to Allah zai masa wa in kana munhanikun wa in kana min akbarul munhamikina ko da yana daga cikin shine shugaban yan fashi ko da shine shugaban mashaya ko da shine shugaba misali ga wanda kawo saboda yayi daidai da zamanin mu ko yawa lakiya na rabbil afwa zai gama da ubangijinsa zai samu afwa wajen ubangijinsa yanzu wani abin mamaki ina yawan faɗa kasar ta inda ake samun irin wannan abin ya laƙasa annai Muhammadu idan annabi ya shiga cikin zuciyarka sosai to ana samun ana samun mutum yana samun ladabi yana iya ganewa da yawa yan wiwi din nan da yawa da yawan su da yawa yan wiwi din da ga wasu ba sa izala ba sa yi saboda in ka ga ɗan wiwi yana izala kai lalacewa ya yawa Allah kuwa suna son annai Muhammadu suna son annai Muhammadu sosai billahi lazi idan wani abu ya taso in ka ce musu sai rasulullahi na rantsi da zatin Allah za su kyale wallahi Allah su kaman a cikin wiwi din suna jin ringin din annabi Muhammad kamar haka ne Allah ai duba ji ai kaga na ai kana na a banda wayannan ai yan waiwai din gaba ki din an gwanan je sun zo je na ga wasika sun zo min da shi sai dai faɗa musu wada su zaba nace ni ban gama lissafi ba ga wasika sun rubuta sun kama sun zo sun karanta min dukkan su gaba ki daya ko a hargitse ne. Sun ce saboda eh mun gane kai ne shugaba akan son annabi saboda haka mun zo mun baka kanmu ka faɗa mana duk yadda muke son ci a ba na son fitina ba na son komai amma ku bari mu ga me Allah zai ci. So annabin dai shine yake haɗawa kuma dole in kai musu magana ƙasa in suka yi ma magana tsawa in kai kasa za su saurara eh to kaga a wannan kawai ya isa ka gane Allah ya kiyaye Allah ya raba mu da girman kai wa man lam yakun kazalika wanda bai zama haka ba fa amruhu ila Allah sai a bar lamarin sa bashi da Allah wala sai ma in kana kasaru tadarru musamman ma in ya kasance yana yawaita kaskantar da kai min zunubi daga zunubinsa fi auqati min ayyami yana da wadansu lokatai a cikin kwanakinsa akwai wani aboki na Allah ya masa rahama za mu tafi za mu tafi umra ana wahalan jirgi ta Abuja muka tashi wato da ya dinga dambe a airport sai da duk gurin da ake da immigration wallahi malam haka muka shiga jirgin ba saboda shi saboda dambe muna zuwa ɗakin ƙaba rabbil ibadi gafiru zunubi wallahi da shi yake dawa shi abin da yake faɗa na rantse da zatin Allah billahi da azim kuma da ni jirgin mu ɗaya ba wai wani ne yake ba labari ba rabbil ibadi gafiru zunubi wallahi da shi yake dawa shi a ce kai sai da na ji kunyan da aka san ni na san shi a airport din domin ya gaida ni kafin ya wuce ka ba fara kafin a fara faɗa kuma ga rawani a jikinsa
amma ga mafaɗa ce don me sai da aka watsa duk kayan gurin saboda an ce jirgin ba zai iya ɗaukan mutane ba to shi ne kawai aka idan da aka dinga kutsawa haka aka dinga shiga jirgin ba iya yin ba iya yin abin da ake bukata ba da muka je ɗakin kaba sai ga shi ne yana tsawa shi yana ga karanta rabbal ibadi gafiru zunubi wa qabilu tawbi li takbal tawbi kuma wannan
malami ne yankan shakku Allah ya yi. To abubuwa wani abin sai dai ka bar mutum kawai. Eh kai kana ganin shi wani haka haka ne yana da wani munajati tsakanin sa da Rabbul Izzati wanda kai baka sani. ba. In kai masa hukunci ka sha wahala. Ka kyale shi kawai inda ka gan shi ku yi mu'amalar abin da ma zahara zahara wa ma hafiya hafiya fal amru yarju ila Allah. Allah ya kiyaye. Na'am. Yake cewa ya talibul afwa yana neman afuwa wa tarakul ma'akhazati kuma duk gurin da aka mashi ya nemi barin sa fa man haraja halatu min Allah batilatun duk wanda halin sa ya fito daga wajen Allah banna ne ka kyale shi wa man arada hadha al-hadu fa alayhi bil mulazamati hizb tadarrui idan kana son ka zamo ka mai da hankalinka wajen Allah to ka nemi hizb tadarrui wal ibtihal eh اللهم أنت الكريم وأنا ضعيف اللهم أنت القوي وأنا كذا اللهم أنت المؤدي وأنا كذا اللهم irin wannan to ya ubangiji idan kaza kaza kaza irin wannan dai su ne iftihal din Allah kai ne mai kaza ni ban da abu idan ubangiji kace ba za ka bani ba to me za ka yi shi ubangiji kai ne kaza ni ne mai kaza mai laifi kaza to ubangiji idan kace kaza da kaza ya zan yi wannan irin wa'annan to do ana iftihal فللطالع هو كدوه بايا منكر تهزب التدرعين أبايا وقد روي عن بعض العامة الروشة لك بعض العامة من, من العامة أنه كانت حالته معروفة فيما لا يرتضى إيه واتو كانت حالته حالسة معروفة سننيني فيما لا يرتضى لكن أبن بايا ذات شبا فما تسيمت أكون من حالي war'iya ba da mauti sai a ganshi a cikin baccinsa fi halatin hasanati shi ma hali mai kyau faqala lahu ra'i wanda ya gani sai ce ma fa Allah bika ya na ganka haka faqala yace fa'ala bi wa fa'ala bi ya ban ya ban ya ani min alhayrati faqala lahu bima za to kai mun san ka dai mutumin banza ne da ya kai ka samu na qala yace bidu ayi kuntu atadarru bi akwai addu'an da kullun ina kai karawa na wajen ubangiji kala ya ce ma huwa yaya addu'a take kala ce kuntu aqulu ina cewa Allahumma ya sayyidi ya shugabana habastu man habas habasta man habasta an hidimatika ka tsare wanda ka tsare gaban yi maka hidima wa talakta laha man ahbabta min halika kuma ka saki wanda kake so su yi maka aiki gairi zalimin wala mas'ulin ba kai ba ka zalunci kowa ba kuma ba wanda ya ce tadde ka an ta ka ya ce dan ne kai haka wa qad taqaddamtu li fi ka al'ama to ni kuma ga gurace gurace na na turo maka fala ta jama'a ala manhi min da'ati kar ka sanya daga cikin wanda kana su binka ma haibatul amali tare da haiba na guri fika ya kare ka gani habasta man habasta an hidimatika idan kaga ka kasa yin kyauta wa ya hana ka shine yake fada wa atalakta laha man ahbabta min harqika kuma ka ba wani yayi ba kuma wanda gair zalimin ka gani ko wala mas'ulin kuma baka zalunci kowa ba kuma ba wanda yace ce dan me kai da Allah ka ji irin kalma eh eh ka tsare wanda ka tsare ka hana shi yin alheri ba shi ya ƙi ba kai ne baka ba shi dama ba ka ba da dama wa wanda yake kyauta ba shi yasa kansa ba kai ka zaɓe shi ka bashi kuma ba halin kuma ba zalunci kai ba haka kake so kai kuma ba wanda ya sai sanye ka danne kai to ubangiji gani ni na zo wajenka a cikin irin wuri na fala ta jima alayyan man nina ba'ati ubangiji kar ka hada ni ka hana ni wancan kuma ka hana ni binka ma a haifatul amali tare da koyon guri na fika ya karimu a cikinka buri na a wajenka ma'ana ka yafe mu ni na san marwaci ne ni na san mai sabon Allah ne ni na san madanaci ne ni na san hakimi ne ni ai ba wanda bai san kanshi ba babu almar'u faqiha nafsuhu duk abin da kaga ana faɗa mutum yana kokarin karewa shi in ya kare ya kare Allah ma bai sani ba ne to saboda haka mu'amalanka da ubangiji yadda zaka yi to wayannan abubuwan abu da ake so mutum ya gane Allah da haka kenan in ka gane za ka gyara tafiya za ka gyara zama eh kaulu wa ana ma'ahu za ka karani eh to da bari mu je na kaulu wa ana ma'ahu za ka karani ya kuma bayani ba ya sake dauko hadisin farko ana inda zanna abdi wa ana ma'ahu idza zakarani zakartu fi mala'in ma'ana an ma'iya hauna shi ma ma'iyan anan min ilaqatil kinayatil ilahiyya idlaqi ne na kinaya na ilahiyya ma'ana ka sani daga yau ba yadda za a yi mutumin da bai kai siddiqiya ba matukan ba nabiyu bane ba mursalu bane ya gane me ake nufi da ma'iya ko indiya an gane wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tada ku duk inda kuke fahimta talka wannan hiya lahu sifatun zatiya siffa ce zatiya wa halil ma'iya huna fi ma'iyatul inayati ma'iya ce ta inaya wal muhabbati da soyayya inaya Allah ya zabe ka al muhabba Allah yana son ka to saboda haka wa huwa ma'akum in an ce Allah yana tare da kai sai kai wani wani gaskiya lamarin sa na Allah ne ba na faɗa haka ba? Eh wane duk lamarinsa na Allah ne. Bai ana ganewa, a nan zai gane shi ma yana tare da Allah. Domin ai mafiya yawan lamari ana gaya maka halin da kake ciki ne shi mutum baya kallon kansa. Wasu ne suke kallon ka. Sai su faɗa shi yasa manzo Allah ya ce idan ka zo wajen mutane in ka zauna tare da su in ka tashi fanzur ma yujibu uznaka an yaqula lakal qawmu idza kunta min indihim ka saurari me za su faɗa idan an ce maka marwaci ne ba shi da adalci mugu ne ha'ini ne ɓarawo ne ɗan daudu ne ɗan kaza kaza ya ce ka saurara sai ka nisanci abin Allah ne ke maka wa'azi da bakinsu ya ce wanzur ma yi ujiba uzunaka an ya kula kalƙaumi idan kumta min indihin fa'atihi fajta ne buhu don abu ɗaya ne idan ka ji kuma an faɗi aikin alhairi ne to ka ci gaba da yi duk Allah ne yake magana a lalisanihim kuma ana fasaranta gani karka za ka ce wani shege ne ya ce kaza da kaza kana wai buɗe da ko eh to ka gama to wannan ɗin kuma a wani lokacin sai a turo wani sai a ce wani ya tashi ya karanta maka kai sai ta waye me ƙarya baka ci amanan kaza ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba baka yi ko kana tsammanin ba mu sani ba ne ka gani da ya shiru ba to duk irin wa'annan Allah yana yi wani lokaci kuma sai a kyale ka ce a tara ka inna rabbaka labil mirsadi za ku haɗu a gaba eh a wani jarshen in ka tsallake wannan sai a ce a je can a fasarta shi nan da mutane uku ne can mutane ashirin ne haka abubuwan suke Allah ke yi Allah ke yi na fa ina ma azzakiri duk lokacin da kace la ilaha illallah fa innahu ma azzakir bi inayati inaya ce wa mahabbatu da soyayyarsa lahu kama anna ma'iyatu ma as-sabirin kama inna Allah ma as-sabirin fil jihadi wajen jihadi fan nasr wa ta'id me ake nufi da inna Allah ma as-sabirin a wajen yaki ai an-nasru ne wa ta'idi ka samu nasara kuma a ƙarfafa ka waka ƙauli ta'ala wala tahinu wala tazinu wa antum a'laun ko ai yakin ne wallahu ma abu ne huna abinda ake nufi Allah yana tare da ku bin nasari wata aidi da karfafa balil mahabbati wal inayati bayan soyayya da inaya fa innahu ma as-sabiri yana tare da masu haƙuri fil jihadi a wajen yaƙi lillahi mai yaƙi dan Allah bil inayati wal mahabbati wal nasr wat ta'idi wallahu a'lam ina ganin za mu shiga hadisin masu bashi inna Allah ma ad-da'inu eh da'inu bashi ne eh sai gobe sai mu tashi ai ba gobe ko ran da Allah ya so eh sai Allah ya sa mu na cikin nasara Allah ya dace da mu Allah ya kara mana su manzo Allah ka sa 95 eh haka yake ba saboda kada ya rikitar da abu na'am na'am na'am na'am kace da Allah da annabi baba ka taimake mu dan Allah dan Allah ka ba mu ne rafi da mu shawuri ina ciro ne rafi ne na basu ne kenan to aka roka labu
kai da ka ba su don annabi to ka tsaya haka ka ba su don annabi ka sani ko mala'iku ka turo maka ina ma karanta su gwada ka Allah ka taimake mu akwai abubuwa da yawa yuqalu wala yuf'alu za a faɗa ba za a aikata ba Eh, ka yadda da shan wayoyi ɗinsu ne ko baka yadda ba wannan shari'a ce za ta ta bincika maka amma kai dai ka ga girman annabi ka ba su shikenan Allah ka taimake mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار العزيز صلاة تملأ العزلة والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في إلمك يا واحد يا أحد برحمتك وفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا خير الناصرين amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة